أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم الأنبياء وإمام المرسلين ورئيس قر المحجلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين المطهرين وصحابته الهادين المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ina mai sake nana ta godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci mai albarka yammacin juma'a daren asabar 22 ga watan a biyar ga watan zulhijja hijira na sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa birnin madina na da shekara 447 wanda kuma ya daidai da a ashirin da biyu ga watan mayu dubu biyu da ashirin da biyar da shida miladiya a wannan masallaci ne albarka masjidun rahma da ke nan unguwar jadi a abuja babban birnin tarayyar najeriya ba don komai ba sai don tunatar da kawukanmu akan abubuwan da suke da alaka da addininmu da rayuwarmu kamar yadda gabatarwa allah ya saka masa da alkhairi ya ambata maudu'in tattaunawarmu ladubba na amfani da wayoyin zamani a mahangar shari'a sai kuma tsosa ne kaɗan a dokokin Najeriya. Wannan maudu'i yana da alaƙa da rayuwar kusan kowa daga cikinmu. Akwai wanda ba shi da waya da Allah ya daga hannu, ko mai dangwalawa ko mai shafawa akwai zan ba shi kyauta ya siya kaga ta zama abokiyar rayuwar mu kenan ko tunda kowan mu yana da ita wasu ma za ka sanar da su da guda biyu ga kuma mai faɗi tap duka dai da dangwalawa ake haɗawa ake yi wanda addinin musulunci babu ɓangaren da ya bari ma farrafna fil kitabi shay babu abinda shari'a ta bari kowanne bangare na rayuwar musulmi shari'a tana tsara yadda zai yi mu'amala da shi lallai harkar sadarwa ta samu ci gaba matakai daban-daban a rayuwar bil'adama. tun daga sai an yi sufuri sannan a iya sadarwa ko kuma sai an buga kakaki ko kuma an buga tambari ko a buga bindiga don a gane cewa akwai wani sakon da ya isa ko wanda har yanzu watakila a wasu wuraren wannan al'adar tana na misali idan aka ga wata ana so a sanar cewa an ga wata gobe za a tashi da azumi ba kowa yake da labari ba ba za a bi gida gida ana faɗa ba kawai sai a harba bindiga daga fada kowa ya ji wannan to ya san cewa an gani ko kuma aka zo aka koma ana kewayawa a cikin gari ana sanar da abu ana so a sanar har zuwa lokacin da na'ura ta amsa kuwa ta zo ita kuma take kai maganar nesa aka fara samun salo na aika saƙo sai a yi rubutu a aika a hau doki a kai daga baya aka samu tsari na fasa ofis ake kai sakonni ta hanyar su ana cikin haka aka samar da tsari na su fax da telegraph da za a tura sako rubutacce a harba shi ya tafi daga nan aka kai ga matakin da aka samu rediyo da kuma talabijin ga bayanin yana nan a wani waje ga kuma wanda suke sauraronsa a wani waje har aka shigo revolution na internet da information and communication technology aka samar da tsare-tsare da suke ba da dama a isar da saƙo cikin sauƙi kuma ɗan cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Kuma tun daga shigowar wannan tsarin karan kansa ya bi matakai masu tarin yawa. Tun daga matakin wayoyin da ake da su masu dangwalawa, dannawa sai dai a kira magana a haka ma ana mamaki. Shekara ashirin da biyar da ta wuce, mamakin kana nan kana nan Abuja mahaifinka da mahaifiyarka dattawa suna can gwadabawa gabas da ilela ko ka ɗaga waya ka kira su su ci ka kaci su kuma su ɗin ne mamaki ake ta yi amma an wayi gari yanzu wannan ya zama ma ba ma abin mamaki ba shi yasa za ku ga dattawa lokacin da suke so su yi waya sai su ce a kamo musu wani kusan dalili yadda ake kamo bbc da muryar amurka da doce vele da radio france international duka ake kamo su a radio ba sa kusa ake jin maganarsu daga nesa to waya ma sun ɗauka haka ce kamar tata aka kamo musu ta ɗansu ko wanda za su yi magana da shi wannan ya zama yanzu in ka ga mutum da irin wannan wayar sai dai in mutumin da ne ko kuma yana amfani da ita saboda saukin amfani aka shigo waɗannan wayoyi na zamani wanda ake ce ma smartphone wanda su kuma banda kira ɗin sun haɗa da ƙari da social networking ana kira da su sannan kuma ana social networking da su da sauran mu'amaloli daban-daban da ake yi. To wannan shi gaba da ɗan adam ya samu yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa wa ɗan adam na ni'imomi da ya yi masa daban-daban a ƙarshe shi wa ya sulu kuma da ta alamuna. Allah zai ci gaba da halittar abubuwan da ba kuma sani ba. A yanzu ana samun sababbin abubuwan mamaki ko? Misali lokacin da magana ta fito a waya an yi mamaki amma da aka fara ana yin jin murya kuma ana ganin mutum an yi mamaki sosai ga mutum kana ganinsa a abuja ga wani kuma yana amerika suna magana kuma kana ganinsa yana ganinka kuma shi din ne ba wani daban ba mamakin ya yi ƙarfi to nan da shekara ashirin wannan din zai zama ba abun mamaki ba wani abun kuma allah subhanahu wa ta'ala zai yassare wa ɗan adam bisa ka'idar wa yasduqu ma la ta'lamuna kuma ya samu ya ci gaba da amfani da shi wataƙila yadda yanzu za a ɗauki hoton lakcar nan da ake yi ko kuma bidiyon wannan lakcar da ake a yanki wani ɓangare a jefa wa wani yana saudiya yanzu haka yana makka ya kalla to wata ran wataƙila ina ga za a fara jefa mutum a cikin wayar kawai sai gashi a madina ba abun mamaki ba ne idan shi gaban zamani ya zo kuna mamaki shekara goma sha biyu baya idan aka ce wannan yanzu muhadarar da ake a nan za a iya muhadara kuma mutum yana kallo layi ba tare da NTA, AIT ko CNN ko waye sun zo sun kawo manya-manyan na'urorinsu ba za ka yadda? da haka watakila nan da shekara goma ko ashirin abinda za a je shine kawai sai a nemi malam ibrahim kawai sai a jefa shi a waya kawai an wunna sai ga shi a baka ya sallar isha ya yi tsawafi kawai ya juyo ya dawo ba abun mamaki ba ne saboda yanayin ci gaban zamani da yake tafiya to wannan ci gaba ya zo da abubuwa da yawa da kuma ya kamata a matsayinmu na musulmi abubuwan da muke gani muke kuma amfani da su mu fahimci menene mahangar shari'a a kansu ko dai sun yi daidai da shari'a ko kuma sun saba wa shari'a wanda wannan shine babban makasudin wannan lakshar waɗannan abubuwa da suka zo na zamani malamai sun ta tattaunawa a kai musamman farko farkon shigowarsu me hukuncin amfani da su da kuma dandalin da yake cikin wayoyi a farko farko akwai wanda suka ba da fatawar cewa yawanci waɗannan abubuwan facebook da su tiktok da suka shigo da su youtube za ka ga mafi yawan abin da ya fi yawa a ciki barna shi so don haka karka shiga kada ka buɗe facebook kada ka buɗe twitter x kada ka buɗe tiktok kada ka buɗe youtube ka zauna haka ba sai ka kalli barnar da take ciki ba wasu suka ce a'a yana nan a asalinsa na halal yana nan a asalinsa na halal babu matsala za a iya ci gaba da amfani da shi iya amfani na halal abin da yake kuma haram kada a yi a cikinsa wannan ya bayu da ƙauli na uku da suke ganin cewa wuka ce mai kaifi biyu waɗannan social networking ɗin za su iya zama alkhairi za su iya zama shari ya danganta yadda kai amfani da su ya danganta yadda kai amfani da su kamar idanka ne za ka iya kallon shafin alkur'ani za kuma ka iya kallon baɗana idan ka kalli shafin alkur'ani ka karanta ka samu lada in ka kalli wancan ka samu zunubi wanda wannan shine abin da yanzu malamai mafiya yawa amma ba dukkaninsu ba na duniya suka tafi a kai cewa mu'amala da waɗannan hanyoyi na sadarwa na zamani halastattu ne in an yi amfani da su ta halas don su ɗin ba komai ba ne hanya ce hanya ce za ka buɗe wayarwar ustazu banda tafsirai da littafai da tasayihul bukhari da sahihu muslim da umdatul ahkami da riyadus salihina da bulugul marami karatuttuka ne zalla sai kira'o'in manya-manyan maluma a ciki kaga wannan musulman waya ce in ka buɗe ta wani gayan wanda wanda fina-finai na shiririta na ɓata lokaci na turawa da na indiyawa da kuma na baƙaƙen indiyawa na kan da kaduna da jos babu abin da za ka samu a ciki kaga wannan kuma shagalalliyar waya shi kaga matsalar ashe ba a wayar take ba ko ita wayar a karan kanta ba ita ba ce matsala in ka siye ta sabuwa ba komai a ciki akwai wayar da zaka siya ka bude ka ga da badala a ciki ita a karan kanta ba shi matsalar ba a wayar take ba a ina take abin da aka sauke mata in ka sauke facebook yau kan bude shi kana fara budewa babu komai a ciki to amma idan baka zaɓi abin da kake so ba to za su baka abin da ya fi yawa algorithm zai zaɓo maka abin da ya fi yawa abubuwan da aka fi kallo to tsakani da Allah da abin kirki da abin banza ne aka fi kallo a social media na'am tsakanin abin kirki karatun alkur'ani nasiha wa'azi faɗakarwa, ilmantarwa, koyar da sana'o'i, koyar da samun ɗabi'u da kyawawan halaye na gari, koyar da zamantakewa, da kuma kallon fina-finai na shiririta na ɓata lokaci ko da babu yaɗa tsiraici a ciki da kuma wanda ma akwai yaɗa tsiraicin a ciki. Wanne mutanenmu suka fi kallo? Na na biyu na biyu suka fi kallo idan za ka ɗauki wata kafa ba sai fara so na kama suna ka ɗauki wata kafa wacce take wata shahara sosai ba a wajen yaɗa fina-finai misali ka ɗauka na hausa ka duba wata kafar da ta shahara wajen yaɗa karatuttuka wallahi za ka iya samun karatun malami bujimin malami da duk inda kake neman mai karatu ya kai ya yi karatu shekara goma an sa a youtube mutum dubu ɗaya ba su kalli karatun ba yau juma'a ko misali a ce akwai wani series da ake yi wataƙila akwai ko na tambaye ku za ku faɗa wannan series ake yi a arewa ta tuko 24 kai ka gyara mun 24 wannan series ake yi ku faɗa mana labarinka labarinsa yanzu idan yau ake yin labarinsa idan aka kunna yau aka sake shi misali yanzu karfe bakwai to insha Allah in ka zo kwanciya karfe goma ka duba ka gani za ka ga mutum kusan dubu ɗari biyar sun kalla rabin miliyan ka gwada ka gani a YouTube ko karatu haka da ake yi in ka ga karatu yana trendin ko malami yana trendin tsakani da Allah to ko dai ya yi caccaka ko kuma ya ɗan sauka layi ko ba haka ba yawa in malami ya ɗan sauka layi ba karatun zalla yake zazzagawa ba an ɗan sauka layi da ɗan kwatance da ɗan barkwanci ko kuma sauka daga layi mai girma ana wasu kalaman da wani lokacin bai kamata ku fito daga bakin malami ba malami zai iya samun zamewa ai ba ma'asumi bane to ire-iren wannan zaka ga cewa su ne suka fi trending su suka fi yaduwa su aka fi gani saboda mutanenmu sun fi ganin wannan shagalan akwai wata ran ina scrolling a facebook sai na zo kan bayani da wata matashiya musulma ‘yar arewa take yi na wayar da kan matasa na ilimin yadda za su koyi neman na kai. Wallahi abin ya ban mamaki da na tsaya na saurare ta sai da na bi kusan post ɗinta postcard ƙanana ƙanana ne aka yi yanka su minti bakwai minti shida sai da na kalli wajen guda biyar a lokaci ɗaya. Amma abin da ya ban mamaki followers ɗinta ko ɗari ba su kai ba wallahi. followers ta ko ɗari ba su kai ba ba su kai ɗari ba kuma duk wanda suka kalli wannan abun mutum ɗarin ma ba su kai ba akwai wanda gaba ɗaya mutum talatin ne suka kalla akwai abin da ilimi ne mutum goma sha na ga sun kalla kuma ya daɗe yana nan a ake amma da za ta kafa kyamara ta fara nuna an aurata tana baɗala tana raye-raye to yanzu yanzu ne matasa za su kai ta dubu in aka ƙara ma su kai ta dubu goma nan da nan ba za ta daɗe ba za ta je dubu ɗari in za ka ci gaba da yi za ta yi trendin ta tafi miliyan ɗaya amma ta yaɗa ilimi ba a saurara ba wanda wannan ilimin ba ma wai na addini ba ne ba ilimi ne na rayuwa da zai taimaka musu amma ba nan al'ummar mu take ba abin da nake so na ce idan ka kunna Facebook sabo abinda za a kawo maka iya abinda aka fi kalla ne to wataƙila za ka ga cewa baɗala ta da shirme amma idan kai ka shiga ka zaɓi abin da kake so ka gani kuma duk sanda aka kawo maka abin da ba ka so kace ba ka so to algorithm ɗin zai fahimci cewa ba irin wannan kake so ba da ka kalli malam daurawa aka ƙara gani aka ga ka kalli malam rijiyar lemo aka ƙara gani aka ga ka kalli Profesa Mansur Sokoto to sai su fara ɗan nuno maka to ga ma na wancan ko za ka kalla sai a ɗan nuno maka ga Profesa Mansur Yalwa ko za ka kalla amma lokacin da ka kalli Ali Danja ka kalli Sani Nuhu ka kalli wace ce ka kalli wace ce sai a kawo maka yar uwarta da dan uwansa su kake so ko ba haka ba so algorithm ne ita yake in ka nuna wani inda ka fi kalla nan za a kawo maka kuma in ka gane aka kawo maka abin da ba ka so za su nuna maka sai ka nuna cewa ba ka son irin wannan ko ba za a dinga yauta maka shi ba amma an turo maka ɗaya ka kalla ka bi shi ka ƙara kallon uku hudu to fa za ka ga bakwai tabbas one to invite ten ten kuma to invite others sai ka ce ai gaba ɗaya baɗala da ya kai kake kallon baɗala akwai wanda bai san duk baɗalar da ake yi ba duk trendin ɗin da za ta yi wallahi shi ba layinsa ba ne kuma yana so kuma ba zai gaji ba akwai wanda duk karatuttukan nan da ake yi da za ka gani kai da kake following maluma wala akwai wanda shi ba ruwansa a layinsa babu kallon karatu ko so ɗaya ba za a kafu ta karatu ba bari na baku misali wa aka taɓa kawo wa 'yan china a tiktok ko a facebook an taɓa kawo maka ɗan china ni dai ban taɓa gani ba banda wani ko murtala ko wane ne wasu wanda suke yin hausa dan China dai ba a taba kamun wani abu daga China ba kuma suna nan suna yi in yawa kake ba ku wani gari daya a China ba gaba ɗaya ko ƴan Najeriya ba ko ta jiha ɗaya ko biyu ba gaba ɗaya in dai yawa ne kuma su ma suna yi in TikTok kake shi nasu ne zaka gama yawonka ba haka tarar da kowa ba saboda me saboda ba layin rakkar irin mutanen ka bane dama da ka zo ka ce kai dan Najeriya ne to bari su tattaro maka na Najeriya ka buɗe ka ce kai dan China ne hatta su TikTok ɗin nan da kusan a baya-baya babu kafar sada zumunta da ta zo da harkokin baɗala da yawa kamar ta. Mu a Najeriya ka gwada shiga TikTok ɗin China ilimi suke yaɗawa, ilimi da kimiyya da fasaha da ƙere-ƙere da bunƙasa kasuwanci abin da suke yi da shi kenan. Mu kuma da ya zo mana ne muka mai da shi kayan shirme. kayan shirme tsakanin masu kafawa su ta raye-raye kuma su aka fi kallo da wanda zai kafa ya ta karatu yanzu da za a kafe wannan karatun live da za a kafe karatun nan live a tiktok ana karatu akwai maluman da suke haka masha Allah yana da kyau za ka ga cewa live ɗin watakila mutum goma sha biyar zuwa ashirin ko talatin ne suke bi watakila kuma malamin tattara yana da followers ɗin da sun kai dubu ɗari biyu ko ɗari uku duk wanda ya zo wucewa ba karatu zai saurara ba amma da wani ne ya da fasadi zai buɗe live ɗinsa a minti goma mutum dubu goma za su iya bin sa lokaci ɗaya saboda me saboda fasadi zai yaɗa to kaga kenan yanzu ita kafar tiktok a karan kanta ita ce matsala yadda muka yi amfani da ita ne. Na taɓa sauraron fatawar babban malaminmu, Profesa Mansur Sokoto, a kan wani da ya ba da shawara cewa malam a gyara TikTok ɗin nan, a cire baɗanar ciki a yawaita karatuttuka a ciki. Malam ya yadda ya karɓi bayaninsa. da ya so ya buɗe sabon TikTok aka ba shi ya shiga ya ga banda faɗana da rere ba abin da yake ciki. Washin gari ya dawo wajen karatu ya ce gaskiyar magana shi abin da ya fuskanci TikTok sai dai a ɗauri ka a ɗaure ka shi ne ko dai a bata igiya. Babu yadda za a ce za a gyara TikTok ba a ɗin na anshe shi mu watsar da shi. Fahimtar su kenan a wannan lokacin. Na tabbatar yadda ya shiga bai yi selectin yadda ake nuna abin da kake so ba da wanda ba ka so kuma a wace a lokacin na ƙara tabbatarwa cewa wannan shawarar da aka bayar sun wanda a lokacin bai yadda da ita ba alhamdulillah shi ma daga baya ya canja sai ya koma ya koma yana da akwai shafin da aka bude da sunansa ana sa karatuttukansa amma mahallu shahid shine ne abin da ya gani a baya raye-raye da kaɗe-kaɗe wani ma wallahi ya faru da ni abin da na ɗauka tiktok wajen banana ne sai da wani ɗan uwa daga cikin masu da'awa ya ce min ai ya ganna a tiktok na ce ni ba na tiktok ya ce a wani haka gani ai sosai clip ina da yawa ana ta tiktok a tiktok sai kokari ya buɗe to da ya sa sunana sai ya zama yana ta ganin a shafin wasu ne a cikin an yi karatu a facebook da aka ɗauka su kuma sai su kira su je sa a tiktok don samu followers yawanci su datse inda lokacin abubuwan kirifto ne inda inda aka aka aka aka ce na yi bayanin haramci kirifto to sai su sa saboda za a yi ta samun engagement ana ta zagi na yan baiwa na lokacin yanzu duk su ma sun yi sani Allah Allah ya ga Allah ya ganar da su to sai a shirye a yi ta sawa da ya duba ya duba to a nan ne sai fara mun bayani sai ce to ai shi ma yana TikTok da ya duba mun account din sa sai na ga wajen followers din shi dubu ɗari da wani abu sai shi amma aka ramu kalla kai da kanka kuma a TikTok kai da kanka a tiktok sai ce a ne a cikin ta ce tuni wallahi dai ka gani na saurari tun da na saurari kwatawar Profesa Mansur Sokoto a kan TikTok. Ko gadawa ban yi ba, saboda ya ce kawai mu haɗu mu la'ance shi mu kyale shi kar mu shiga, saboda ba zai gyaru ba. Ya ce ina ta ce to ai duk abin da ka sa ne, ta ce to ai duk malamai a lokacin ya nuna mun ce to ai Profesa Mansur Sokoton gashi shi ma yana da TikTok account da followers ɗin shi kuma da yawa. Ya kai kamar shekara biyu na saurari fatawarsa zuwa ko shekara uku haka lokacin da ya yi magana. su daga nan sai convincing ɗina ce to ai ko baka shiga ba ma ana yi da na duba sai naga kusan dukkanin malumin mu masha Allah duk akwai fesin sa a TikTok kuma akwai karatuttuka to sai na ce wa matasa da suke ronin account din na ce to a buɗe TikTok shi ma a ci gaba da sawa maimakon wasu su ɗauka kuma ku dinga ɗauka kuna sawa ka ga mahallu shahi duk da lalacewar TikTok amma karatuttukan maluma idan su ka zaɓa su kaɗai za ka dinga gani kamar yadda ‘yan China ba ruwansu ne suke amfani da shi, harkar technology da yaɗa ilimi ba za ka gaba ɗana a cikin tasu ba. Su don haka waɗannan abubuwan wuka ce ne kai biyu. In aka yanka ɓangaren alkhairi alkhairi ne, in aka yanka ɓangaren shari shari ne, don haka suna da amfani kuma suna da matsaloli. Daga cikin amfani da harkar sadarwa ta kawo shi ne kusanto da na nesa duk da yake kuma ta nesanta na kusa wayar zamani tulu waɗannan platform na social media sun matsanto da sun matso da wanda yake nesa amma kuma sun nesanta wanda yake kusa sai ka ga mutumin da da kuna iya haɗuwa da shi su biyu su uku a sati sai ku yi wata uku wata hudu ba ku haɗu so ɗaya ba sai ka ga mutumin da a da saboda nisan da yake tsakaninku za ku iya shekara uku shekara hudu ba ku haɗu ba amma duk kullum sai kun yi magana da shi kun yi tafi kaga ya matso kusa haka kuma ta matso ta mayar da na nesa kusa yadda za ka ga ma'aurata suna zaune suna tattau suna zaune a kusa kowa ya tafi duniyarsa matar ta shiga duniyar WhatsApp tana chat ɗinta da Facebook da TikTok shi ma mutum ya tafi haka sai ai awa ɗaya da rabi ba wanda ya ce wa kowa komai sai ya ɗan ɗaga kai shi ba baki kika yi ba ita ma ta waiwaya ta kalle shi gashi a kusa amma yana ina yana nesa gashi a kusa amma tana nesa wannan yana daga cikin matso da na nesa da tai yana daga cikin amfani da za a samu da aka samu a ciki abu na gaba na amfaninta shine ta sauƙaƙa hanyar samar da ilimi duk wanda ya karatu ko a jami'a ko a kwaleji ko polytechnic shekara ashirin da ta wuce idan aka ce ga assignment misali a shekara ashirin zuwa baya talatin arba'in idan aka ce ga asamin ka kwa sai dai ka tafi ina sai dai ka tafi labirari kai ta bugawa ka ɗauko wannan ka ɗauko wancan za ka iya awa uku ma baka gano littafin da ya kamata ka samu abin da za ka yi ba amma yanzu cikin sauƙi cikin sauƙi za ka dangwala a waya a da ka shiga google yanzu tun da a'i baturiya ta zo ma duk magana ta koma mai sauƙi duk abin da ake bukata za ta rubuto ta bayar sama da yadda malamin yake kusan ai baturiya dai kun gana ai baturiya AI nake nufi yawa artificial intelligence to kaga wannan amfani ne sauƙaƙa hanyar samun ilimi haka nan misali yanzu kana so ka yi bincike akan wani abu cikin sauƙi ka je YouTube ka rubuta wannan abu za ka gan shi kana dangwala wayarka ya ake yi a sanya waya ta yi live a facebook baka iya ba e kawai rubuta a youtube ya ake yin live a facebook musamman da turanci za ka same shi musamman yan indiya duk wani abu da kake tsammani mai amfani sun yi kwantar sun ajiye a youtube sun ajiye sai ka karanta a take ka gani kawai ka wuce wajen haka nan yanzu wannan muhazarar da ake yi idan kana son makamanciyarta za ka iya samun wacce aka yi shekara goma sha tana nan a ajiye duk lokacin da ka samu za ka iya tsaya ka saurara ga kuma malamin kana kallonsa hanyoyin neman ilimi sun zama sun sauƙaƙa haka nan daga cikin amfanin da ta kawo samar da damammaki na yin kasuwanci da dama daga cikin 'yan uwa mata ko 'yan mata ko matan aure da ba sa iya yin kasuwanci ko amma yanzu ta hanyar wannan social networking din sai kaga tana zaune a gida sai ta yi posting cewa gb saura kwana biyu sallah misali da kuma ana gobe sallah akwai snacks da za a yi na ne na shirin sallah duk wacce take so ta kawo maimakon kowace sai ta hada ta kwaba ta yi suya yanzu ita wannan sai ta karba gaba ɗaya waje ɗaya ta hada sai ta yi wata kuma sai ta sanar cewa to akwai kawai na shinkafa wata ta ce akwai sinasir wata ta ce akwai alkubus ranar sallah kuna so ku yi abu different varieties ba sai kun wahalar da kanku ba ko ce ta ba da oda wannan na dubu biyar wannan na dubu ta sa kuma a group group na classmates ɗinta da yan unguwarsu da na family wanda ya gani yana so ya mata magana sai ta kawo sai ta siyar masa ta samu hanyar yin kasuwanci haka kuma ya sauƙaƙa hanyoyin kasuwanci hanyoyin yin kasuwancin a karan kansu ta hanyar waɗannan hanyoyi na zamani kasuwancin karan kansa ya samu hanyoyin sauƙaƙa shi da kuma bunƙasa shi da kuma tallata shi da dama daga cikin wanda suka shahara a kasuwanci mutane suka san su yanzu yawanci wanda suke a social media ne kun san masu kasuwanci akwai wani matashi da jima da fitowa bai ke sana'ar mota ta ina yake sallata motocin nasa na'am ta ina ta social media a nan yake tallatawa in dai shagonsa ne zai iya wata guda bai siyar da mota ba sanda ya fara amma kullun da salon da yake amfani da shi ya ce ga mota kaza ba irin ta mota mu bace ta ma'aikata muka ce mun ji mun gode ko ba haka ba kaga ta ina yake amfani da shi social media ita ta taimaka masa wajen bunƙasa kasuwancinsa kuma kai ma da kake bukata tun da sananne ne ga adireshinsa ga komai za ka iya masa magana ta waya ɗin ya kawo maka mota kuma ya aiko direba ya kawo maka har gida wanda da ba za ka iya samu ba wasu motocin ma baka san sunansu ba amma yanzu zai fito maka da mota ya faɗa maka yadda take da amfaninta da kuma farashinsa idan kai irin waɗanda yake siyarwa ne ba irin mu bayan albashi kaga sai ka masa magana ya kawo maka da sauran ɓangarori daban-daban da harkar kasuwanci ta bunƙasa sannan kuma shi ma karan kansa kuma ya samar da ayyukan yi ya samar da ayyukan yi akwai sana'o'in da yanzu sana'a ce mutane suna samun kuɗi da su da kwata-kwata ba sana'a ba ce content creation mutum yana zaune zai nemi wani brand da zai dinga amfani da shi ya dangwala waya ya haɗa wani lokacin AI zai amfani da ita ya kawo kawai ga content ya dinga sawa ya duba abin da mutane suke so shi kenan ya dinga samun kuɗi ko kuma ya dinga ilmantarwa akan wani abu da ya san mutane suna bukata ta hanyar wannan kuma sai ya dinga bi yana ne yana tallata sana'arsa wani lokacin za ka ga mutane suna amfani da irin wannan dandalin ta hanyar ta hanyar ƙirƙira da suke da ita da bayyana abin da suke da shi daga nan sai masu bukatar kayan su nema wanda duka wannan hanyoyi ne na bunƙasa a waɗannan ayyuka baya ga haka ya taimaka wajen samar da hanyoyin yada da'awa idan kuka kula za ku ga yanzu yadda wayewar addini take a birni da yadda take a ƙauyuka ba ɗaya ba ne yanzu da mutanen birane musulmi da mutanen ƙauyuka musulmi waɗanne suka fi addini na na ‘yan birane sun fi ai saboda me saboda da ‘yan boko ne a birane ba su da alaka da karatu yanzu kuma social media da ta zo yana da waya duk abin da ake sawa in real time zai gani ga short short da matasa yan social media suke gutsura suna sawa Allah ya saka musu da alkhairi yana zaune kawai sai ka ji sai ya ji malam gurutun yana cewa wallahi kayi asara in ka sake ka je lahira baka iya karatun alqur'ani ba ka ji malam ka dan kaina cewa zaka sha duka a lahira ko ba haka ba in ka je lahira baka iya karatun qur'ani ba malam wane ya faɗa malam sai ya shiru ya gafa yanzu littarin kwanayen sannan da yake bai kuma iya karatun alqur'anin ba da gaske ka ji malam haifan ya ce maka jahili ne lamba ɗaya ko kai profesa ne in dai baka iya karatun alkur'ani ba in ba za ka iya ganin bakin alkur'ani ka karanta ba sai ne jahili lamba ɗaya kuma in ka ji an kira suna aka ce ya jahilu ka amsa kawai sai ka ce yayi shiru to sai fara bibiyar karatuttuka to kuma ga hanyoyi masu sauki na koyon alihun bawu sai ka ga mutum ɗan shekara hamsin ya tashi yana korar aliyun ba'u ko ya lallako masallaci ne ce su bala ibrahim su bashi tasu guda daya da zai dinga zuwa gida suna aliyun ba'u ba tsakanin magariba da isha nan da nan sai ka ga yayi kwanaki wani dan uwa yake ban labari yadda wani babban mutum ya kama min sunan sani ba zan faɗa ba babban ne sananne ya wuce matakai a Najeriya har minista ya yi ta sanadiyar irin waɗannan karatuttukan da ake yi ya fahimci cewa ba ba security ya tashi ya tafi masallacin annur ya je akwai inda ake karantarwa one on one ya ce a shi ba zai zo ba a bashi ɗaya daga cikin malamai to shi yana shi aka bashi shi wannan malamin aka bashi ya tafi yana karantar da shi ya ce wallahi kullum aka yi karatu in ya gane alihun ba'un ta'un daɗin da yake ji sai ya miƙo ambulan mai ɗan kauri in shi wani lokaci in ya tuna za su haɗu ko ya tuna zai tafi atm ya ɗan ciro kuɗi ko wajen mai fiyo ya sai ce a yau ayi zai je wajen wani shi kenan kawai ya tabbatar kawai akwai ɗan kwalo in ya buɗe hamsin ce saba'in wani lokacin haɗari ya ce wallahi ranar da ya kammala alihun ba'un ya iya karantawa ya haɗa baki ya karanta بسم الله الرحمن الرحيم zuwa khairil maktubi alaihim wala dhalin da kansa ba da transliteration na boko ba wallahi ya tashi ya su dudu shukuri ya masa kyauta mai ƙarfi a ina ya samu damar wannan fahimtar tun da ba a karantarwa ne da shi ba zai je inda ake karantarwa ba su kuma masu karantarwa ba za su zo wajensa ba yanzu social media ya yi ritaya yana zaune da wayarsa yana da dangwalawa ta kawo masa karatun har cikin gida don haka ya fahimci wannan karatun ya shiga kuma ya gyara alhamdulillah muna ganewa haka kuma tana taimakawa wajen wayewar da mutane kai abubuwa da yawa da da ba a gane su ta hanyar social media sai ka ga wani ya samu ya yi content misali da a ina za ka samu likita a ina ake samun bayanin likita in kana so ka ji bayanin likita akan cuta kaza a ina za ka ji sai ka je asibiti ko to amma yanzu akwai feji na matasan likitoci da suke ta posting mai jinya kaza kana fama kana ji da kaza wannan shi ake cewa kaza da kaza da kaza da kaza a ilimin likitanci idan ka ji kaza ka ji kaza to a ya nuna kazanka yayi kaza ka rage kaza amma fa idan ya kai kaza ko ka kula ka tafi wajen likita da ba za ka samu wannan fadakarwar ba ba za ka same ta ba to haka kuma sauran bangarori daban-daban na kulawa da lafiya da safety dukkanin su ana samun su ta waɗannan bangarori wannan kaɗan daga cikin alfanu kenan kuma amma ta wani bangaren ta zo da fitintunu masu tarin yawa daga cikin fitintunu da social media ta kawo yaduwar balala yaduwar baɗala moral decadences da social vices sun yi yawa yaduwarsu a social media to the extent in ba ka zama kwararre sosai da duk sanda aka nuno maka wani abin da ba ka so za ka rubuta ka ce ba ka so ba wallahi da wahala a social media dai da na sani ta arewacin Najeriya a ce ka yi minti goma ba a nuno maka abin da zai bata maka rai ba sawa'un a facebook ko kuma a tiktok baya ga haka yaduwar faɗanar bai tsaya a iya wannan ba ta taimaka kuma wajen haɗa ƙungiyoyi da gurup-gurup na yin baɗala wanda suna nan abin takaici ‘ya'yan musulmi ne za ka gani zalla a cikin gurup ko na instagram ko na telegram ko na whatsapp sun haɗu ana maganganu na batsa ana tuttura tsiraici wasu ma sai an biya kuɗi sannan a shiga wasu ma na kawalci ne maza su biya kuɗi su shiga don a haɗa su da mata mata kuma su shiga kyauta duka waɗannan fitintunun a ina aka samar da su sai da social media ta zo da ana yin very locally abu ne da scale ɗinsa kaɗan ne amma yanzu ya haɗa waje daban-daban kuma ya yaɗu daban ya watsu a wurare daban-daban su don haka daga cikin abubuwan fitina da wannan social media ta kawo akwai yatsuwar fadala a tsakankanin al'umma wanda ta rage kunya kunya a tsakankanin al'ummar musamman kuma matasa musamman matasa saboda mai saboda control din da ake da shi is limited a kansu in ba an samu digital mahaifi mai tarbiyya ba don dole iyaye masu tarbiyya a wannan zamanin sai sun zama digital sai sun zama digital iyaye ba analog ba saboda tarbiyyar yanzu bata takaita a ɗanka ko ‘yarka suna gida ba za ka iya ɗauka cewa tana gida a zaune amma karfe biyun dare tana can ana bidiyo call da ita da wani daga libya ko da wani daga morocco ko da wani daga saudiya ko wani daga lagos kai ka ɗauka ka rufe gida kana zaune masha Allah ta barakallah kai addu'a rufe gida ka rufe ashe akwai babban shedani a cikin gidan baka sani ba su dole ne sai iyaye suna kai samani na ziyarar ba ta ta inda samari da yan mata suke karfe ɗaya da rabi ka gama azkar ɗinka ka gama yamun lailin shafaɗi da wuturinka za ka kwanta kawai fada kai san da silifas mara kara kawai sai dai a shika duk kwari kawai buɗe musu ka ga me ake yi ka ga me ake yi haka su ma ɗakin ƴan mata ka leƙa ka ga me ake yi wata ran ba kai samani za ka yi ba wayan za ka kai wa samani sai da san an yi sallar asuba ya zo an je an gaisa ina wuni da san samari ba san me akan su ba ana ɗan shashafa kan nan ko sai ka ce ina wayar sai ce gata sai ce to ba ni ce me ko yana zuwa sai ka ce to bude kuma ya bude a gaban ka dan kai wasa wasu dalladan na zai duk abin da kake so ka gani tun ba za ka iya gani ba to kawai bude ya bude maka security ya baka security ka rubuta sai ka je kai sashin kai screening ka ga me ake yi ka duba parental control a wayar ka ga ina da ina ake shiga awa nawa aka fi a wannan sai aka fi dadewa tiktok ya fi ko kuma mushaful madina yake budewa shine ake yi da yawa ko kuma whatsapp ya fi dadewa ko a facebook ya fi dadewa ka duba ina ne frequent wuraren da yake dubawa daga nan sai kuma kai masa nasiha daga cikin abubuwan da suka yadu na barna a cikin sanadiyar waɗannan kafafen sada zumunta akwai yaduwar labarai na ƙarya yaɗa labarai na ƙarya allati ma anzalallahu bi hamil sultan babu abin da ya faru haka kawai sai a yi circulating labari kuma mutane su ɗauka gaskiya ne musamman yanzu da AI din nan ta shigo wannan fitinar ta AI in ba ka da basira yanzu a rikita ka yanzu a rikita ka saboda sabo idan ya shigo akwai lokutan da aka yi wasu cin mutunci ga maluma ake sa musu wasu abubuwa akwai wanda har sun fara ɗauka da gaske ne akwai wani ɗan uwa da ya ci turo min ire-iren wannan daga baya na masa bayani ce alaga ta malam wannan fa ba fa gaske bane ba eh ai she kai ma yanzu in aka ga dama sai a maka kai shi a subhanallahi ce to duk wanda ka gani karka damu da wannan haka kuma labarin da bai faru ba ka zama kana yaɗa shi da kuma ci gaba da yaɗa labarin domin yaɗa shi ci gaba da yaɗa abu ka yarda da shi ne kada ka yaɗa labari sai in ka tabbatar da shi ya ayyuhan ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin dan haka kada ka yaɗa ka bari ka tabbatar ka yi verify cewa abin daidai ne ko kuma masu yaudara su ce bishiyarin kaza za ka ga kaza ƙarya shi ba wani abin da za ka gani ko alkhairi ko kishiyarsa da abin da za ka gani ko kuma a ce in kana ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ka yaɗa to kada ka yaɗa ka duba ya yi daidai da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yaɗa in eh ka ce sallallahu alaihi wasallam kuma ka yaɗa din in a'a ka ce sallallahu alaihi wasallam kai ka nuna ba ka so a dinga turo maka ire-irensa daga cikin abubuwan da suka zo akwai yaduwar e-vegas kun san e-vegas ko masu roƙe-roƙe ta hanyar sada zumunta haka kawai za su nemi lambar ka kawai su dinga tura mata bayanai na cewa don Allah a taimaka musu ba su da abinci ba su da waye kuma in suka tashi sa maka sai ka sun sa ta bawa tanko don ka ɗauka irin sunan ƙauye da kuma abin tausayi ce. Kaga wannan ma duk yana daga cikin abubuwan da da sai dai a zo a yi maka ne, a zo inda kuke ko a masallaci a ce ya ce ai kaza da kaza ba shi da lafiya ga kashi. Wani lokacin sai kun duba ku gacin na 2004 ne, 2024 ne. kaga duk wannan ana iya verify amma wannan na social media sai a tura maka kofe kuma da wannan sunan dama kuma su kofe ba wani kawai lamba ce iya sunan da ka ba su sunan da ka bayar karba za su to to wannan yaduwarsa yana daga cikin shi ma abubuwa na barna da ake yawan yi a social media kuma bai kamata a ci gaba da biye musu ba yawanci ba daidai ba ne sabar wa mutane da ba su taimako idan ka ba wa mutum free of charge abu a karan farko to wannan zai invite maka appreciation zai ji daɗi ka masa in ka ƙara masa zai sa masa expectation ne in ka ba shi na biyu sai ga a to ai wannan ina ga to in zakka ce to ba dai yanzu ma za a samu in kuma sati sati ne ka bashi juma'a wata juma'ar ka ƙara bashi juma'ar gaba sai ya zo da tsammanin ga abin da zai siya in ka bashi karo na uku yana in bashi dependency zai zama to shi kenan zai yi budget ma da kai ai zai yi budget da kai tunda yayi budget da kai yanzu kuɗin da za ka ba shi yau juma'a bayan sallar juma'a da shi zai ce fa ne kawai ya ma dogara da kai to idan ka ƙara yi na kuɗi zai invite entitlement to yanzu ba ba ma shi makonsa kace ba shi yake ma wannan abun ya zama nasa ne kawai kawai dole ne ka bashi to a mataki na biyar in ka ƙi kuma sai ya kai kiyayya ga gaba sai ka ji cewa ana jin haushin wane ya saba bani bana bai bani ba haba malam ya saba bani kuma bana bai bani ba kuma sai ka jawo shinsa kai wa kanka adalci shi yasa wani lokacin ake so a dinga diversify in ba wanda ya zama layin dole ba misali barayu ne ka ɗauke su kake kulawa da su gaba ɗaya kayan adoptin dama wajen ayyukan alkhairi kada consistently sadakar kawa da kake bawa kada consistently zakkarka ga waɗanda kake bawa in takin nan zai kai su daga nan in ka sake ka hana su shekara ɗaya ka ba shi shekara biyar a jere in ya zo ta shida sai baka ba shi ba me ka masa na ka masa laifi me zai ji daɗi ko haushi haushi ga ma dama da ka tashi an ba malam garba bana baɗi sai ka ba wa malam salisu wata shekara sai ka ba malam Musa katsan sai ka kara da wajen malam Salisu bayan shekara hudu ka koma wajen malam Garba kaga wannan abu wannan ma ya tuna da ni Allah ya saka da alkhairi haka shekara uku ma ya taba bani zai sa rai ba ba za ka bashi to in dai ba abin da yake da tsari na cewa consistent bane kada ka sabar wa mutane ba su abu mutukar ka san ba za ka iya dorewa da shi ba daga cikin abubuwan barna ko disadvantages na amfani da waɗannan social network din akwai taɓa lafiya akwai taɓa lafiya ta ƙwaƙwalwa saboda saboda sanadiyar addiction akwai mutanen da sun zama addicted to amfani da wayoyi musamman kuma waɗannan social network ɗin za ka ga wani ana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kawai yana yi sai ya ɗauka asagafirullah ɗinsa asagafirullah shine budewa ko ba ko wani abu zai duba ba ba wani sako bane ya shigo na emergency ya duba ya ga wasa ko akwai sabon abu update a group tun a masallaci ba akwai wanda ban ɗaki ma in zai shiga in ya zauna browsing yake shiga yi da wai sai yake shiga ban ɗaki akwai wanda saboda addiction da waya duk bayan awa ɗaya awa ɗaya da rabi wallahi sai ya farka to kaga wannan an shiga lambu duk bayan awa ɗaya awa biyu sai ya farka kuma in ya farka ba kawai budewa zai ya ga wayarsa ya duba wasa ya duba tiktok ya duba a wani sabon abin da ya shigo haba alaga ta malam bayan ka wasu update din za su sauka sai ka mutu wasu update din za su sauka sai ka mutu wasu update din za su sauka to don haka yana da muhimmanci mu yi kokari mu kiyayi ire-iren waɗannan abubuwan daga cikin abubuwan da suka kawo akwai shagaltarwa wajen kulawa da magabata mutane da dama suna yawan yin wannan kuskuren mutum zai kula da iyayensa ya ba su abinci ya ba su sutura ya ba su wajen zama amma idan ya je wajen su to anan duk gaba ɗaya burawuzin ɗinsa na duniya duk a wajen mamarsa zai ko a wajen mahaifinsa yana buƙatar lokacinka malam yana buƙatar lokacinka da ya kamata ka saurare shi kuma ka rike waya yana ce maka ai kaza da kaza eh eh kaza ma kuma kaza eh kuma ko za bai bai mayu ba kace eh kuma a amsa take bukata haba malam ka girmama shi akwai rashin ladabi wallahi kwanaki wani dan uwa yake ba mu labarin wata dattijuwa mai hikima ƴaƴanta ta sa wa toka duk wacce za ta zo gidanta ta ake waya ta kacce zo mata da waya saboda in suka zo suka haɗu kawai shi ta dangwale dangwale ita kuma bata iya dangwalawa ba wata ran ba su ji ba za su zo su wuni da sallah suka haɗu suka taho da wayar su su da farko sun kira sun bari amma da aka jima kawai suka ci gaba da yin dangwale dangwalen su suka manta da ita kawai da ta tashi ta shiga ɗaki sai ta ɗauko irin abin aje kaya ɗin nan na mata na mata kawai ɗaya bayan ɗaya tana karfewa ba wanda zai mata musu aiko in ta karbe wannan tasa in ta karbe wannan tasa in ta karbe wannan ta tattara su gaba ɗaya yayanta mata suna aure ta kai ɗaki ta kulle ta dawo falo ta zauna in kuma da wacce za ta tafi sai ta sai ta je ta karba ta kaga ai ta kyauta ko to ba daidai bane ka je wajen iyaye kana zaune kuna tattaunawa da su kuma kana ta dangwale dangwalen waya akwai bukatar kai respecting ɗinsu ka girmama su ka ba su lokaci su saurare ka su suna da lokaci da yawa ka zo wajen su ma ba za ka iya ba su lokacin naka ba kai lokacin kana jariri wannan lokacin ne ba su baka ba hamalatu ummuhu kurhan hamalatu ummuhu wahanan ala wahane amma kai yanzu ka girma waya ta shagaltar da kai daga cikin challenges din da ya kawo akwai exposure ga electromagnetic waves da suke fita daga cikin screen ɗin wayoyin nan akwai wani wani bincike da wani ya cewa generation ɗin matasa da suka tashi a zamanin waya da daman su ba za su rufa da ido ba yanzu kaga ga baba yana kallo yana tafiyarsa na tabbatar ya haura 60 insha Allah ko baba yawwa ya haura sittin ya tafi oktoba sai nuwamba disamba insha Allah ana ƙara lafiya baba gashi yana kallo ba gilashi amma yan generation din yanzu kullun waya kullun tab kullun computer idan ka yana kan wannan abu yana kashe ido sannan electromagnetic waves din da suke fita daga cikin wayar su kansu suna a tattin lafiyarka wani lokacin ka ji ka gaji wani lokacin kawai ka ji ka yi ta dangwala kawai ka ji kana jin haushi kana neman samun anxiety disorder wanda zai iya kaiwa zuwa ga depression wanda masana lafiya suna ta maganar waɗannan abubuwan shi yasa ladabi a nan ka mayar da wayarka abin amfani ba a bar rayuwa ba waya a bar amfani ce ba a bar rayuwa ba ba za ka taɓa ta ko ka yi amfani da ita ba sai lokacin da kake bukatar ta kamar da fulusi ɗin gidanka na cikin ɗakinka ko akwai wanda yake shiga ban ɗaki ya zauna kawai don ya more ya huta ba wajen bukata ba ne to da Allah yanzu da za ka samu wani shi awa bakwai yake a ban ɗaki yana zaune ko yana tsugunne yana hutawa me kake yace huta yake in kai dan uwansa ne za ka yi da shi na yawa asibiti za ka kai shi ai ya samu larura ai ko in a Kano ne sai kai wajen dawano da shi in gabas ne mai duguri sai ka kai shi firran neuropsychiatric hospital saboda ne saboda ya samu matsala kaga ashe ban ɗaki ba wajen zama bane banɗaki wajen bukata ne in ka gama bukatar ka me za ka yi da shi ba bari za ka yi ba to ita ma wannan wayar ka ɗauke ta a matsayin haka sanda kake bukatar ta kawai lokacin za ka ɗauke ta kada ka yadda ta shiga zuciyarka kada ka yadda ta shiga zuciyarka sanda kake bukatar ta lokacin za ka ɗauka lokacin da ba ka bukata ka bata a fiye ko tana kusa da kai tana salin ko datar ma a kashe kada ka saba kullum kai datarka tana da komai zai dinga shigowa in dai ba wani aiki bane da kai da yake bukatar haka misali yanayin aikin ka ne yake bukatar za a dinga turo bayanai ko kwastomomi suna turo request na abin da za su siya ta wasa to kaga yin gwamnan kai sana'a kake ba bata lokaci kake ba daidai da wanda yake zaune yake a shago yake yi amma haka kawai wani lokacin za ka ga wayan nan saboda yadda mutane suka zama addicted to it wuraren ayyukansu ma aikin yana samun matsala sai ka ga malami a cikin aji yana zaune yana ta dangwala waya ka ga malama tana karantar da yara tana ta tace ɗinta da waya kaga attention ɗinta baya kan yaran ko an bawa ko ma'aikacin lafiya ga feshan ba ga feshan yana zaune amma kuma duk da haka yana ci gaba da danne-dannen wayarsa a tashin din ma babu wani lokacin sauraron feshin yake amma yana yi yana dangwala waya in dai ba irin likitocin zamani bane masu amfani da AI in kai bayanin ka kana faɗa yana rubuta AI a ƙarshe ya ce abin da yake damun ka wato akwai akwai alamun cewa ka samu ɗan Kano mako sa ɗore don haka ga maganin da ya kamata a rubuta maka in ta kai ta kai in ba ta kai ba shi da ya rubuta maka su dole ne mu yi regulating yadda muke amfani da waɗannan wayoyi a ɓangarori da suke da alaƙa da amfani Ten minutes to masha Allah ɓangarori shi ne ɓangare na ƙarshe insha Allah abinda yake da alaƙa da abubuwan da suke da implication a shuka dama mun ce za mu duba a mahangar shari'a ko da mahangar dokokin Najeriya daga cikin abubuwan da mutane suke kuskure wajen amfani da wannan social media din shine amfani da ita ta hanyar da dokokin kasa ba su yadda da su ba wanda kuma hakan yana iya kaiwa ga ko dai a nemi hakkin wanda suka yi birijin wani lokacin ma zai iya kasancewa criminal abu ne da za a iya hukunta su a kai daga ciki akwai abin da yake da alaka da maganganu na fatanci a dokokin najeriya ya saba wa doka ya saba wa doka ta yi rubutu na batanci ga wani cyberbullying ne yana daga cikin abubuwan da dokar dokar Cy- Cy- Cyber Crime Protection and Prohi- Prohibition Act 2015 ta hana ka wulakanta mutum a social media ka kafe shi ka- da da ake yi a kafa wani ko a kafa wani a kafa wani wannan kafa wani mutane yawanci ba a fiye damuwa a ɗauki haƙƙi ba ne amma wani idan ka sake ka kafe shi wallahi in ya ɗauki mataki a kanka za ka sha mamaki saboda yana da rights ɗin da za ka yi masa. Haka nan ɗaukar hotuna, ka ɗau hoton mutum ba da izininsa ba, ko ka ɗau bidiyon mutum ba da izininsa ba, shi ma ya sa- saba wa doka. Dokar data protection da a, a, a, a abin nan a data protection act Nigerian Data Protection Act ta 2023 ta hana ka ɗauki hoton mutum ba tare da izininsa ba balle ka yada ko ka ɗauki bidiyon mutum ba tare da izininsa ba in ka ɗauka zai iya zuwa kotu ya nemi remedy ba ya baka izini to amma in ka rasu ba sai ga kawai mutum yana tafiya an ɗauki hotonsa kuma wani ya yi amfani da wannan hoton ma don tallata kasuwancinsa wanda wannan yana da matukar haɗari haka nan a layin sharing content ka ɗauki abin da wani ya yi guminsa ya haɗa ya amfani da fasaharsa ya amfani da lokacinsa ya yi bincike ya bayar kai kuma ka ɗauka ka sa a naka don ka amfana ko da engagement ko da monetization wannan copyright issue ne shi ma copyright act ya yi providing dokoki a matakai masu tsauri ga wanda ya saci fasahar wani don satar fasaha ne ya yi abinsa kai kuma ka ɗauka waɗannan duk abubuwa ne da ana yawan yi kawai zai ga wani ya yi abinsa ya ɗauka wani ya ɗauka ya ɗora to amma idan wani ya ɗauka ya yi claiming a- a- ya- ya ya nemi remedy ko damages a biya shi za a sha wahala hakanan daga cikin abubuwan da ya kamata mu kiyaye da suke da alaka da doka shine personal data musamman duk wanda yake da alaka da personal data ta mutane to ya sani cewa provision na Nigerian Nigeria Data Protection Act 2023 ya tanadi cewa yana da duty of care amana shi gare shi yana da fiduciary relation abin nan duty ya tabbatar cewa bai yi amfani da wannan abin da aka bashi ba misali ka zo asibiti kana da alaka kai dan medical record ne ko kai nurse ne ko kai likita ne kana da alaka da bayanan da mutum ya bayar nasa na personal na karan kansa ka rubuta su kai wani amfanin daban da shi ko kuma irin masu name registration din nan ko agency ka samu bayanan mutum ka duba ka tura ka iya rekodin ɗinsa ka ajiye a ya faɗa maka shekarun haihuwarsa lambar wayarsa wani ya zo yana buƙatar lambar wayar ka ce kana da ita ka bashi ko email address ɗinsa ka ɗauka ka bashi ko shekarunsa ko medical status ɗin shi wannan dukkaninsu suna da hatsari sun saba wa dokokin Najeriya. Haka nan wanda yake da alaka da ita a babi na tsaro ko jami'in tsaro na ɗan sanda ko na DSS ko wanda yake aiki a hukumar eh, a lasisi ko kuma takardun mota duka waɗannan bayanai ne na suru da kai kaɗai aka ba wa dama ba ka da hurumin da za ka iya tsallakawa ka taɓa kuma ko a shari'a ma ba daidai ba ne saboda kai amintacce ne kuma bai kamata ka taɓawa mutum abin da a a ba ka da hurumi ba Malam ka ce saura minti goma ko? So don haka a takaice waɗannan ɓangarori abu ne da muna rayuwa da su yau da gobe kowanne yana da wannan waya kuma muna amfani da ita daidai gwargwado ka yi ƙoƙari ka fahimci cewa ita fa asali ba part of rayuwarka ba ce duk wanda ya rasu shekara talatin da ta wuce bai san wannan wayar ba kuma ya yi rayuwarsa lafiya kalau kuma bai ci cewa akwai matsala a rayuwarsa ba to kai ma a yanzu ko da wannan wayar ko babu wannan wayar wallahi za ka iya rayuwa ka sani cewa lokutan da kake batawa akan wannan wayar ididdigaggu ne lissafaffu ne duk abin da kai akan wayar ka sani cewa za a tambaye ka kuma mala'iku suna rubuta duk abin da kake yi ba abu bane da aka kawai yake tafiya abasan abu mafi muhimmanci ka sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana ganinka ba in lam takun tarahu fa innahu yaraka dan haka ka dinga halasso duk abin da kake yi shin wannan abin da kake yi mai kyau ne ko mara kyau ne in mara kyau ne ka yi hakuri ka daina in mai kyau ne ka seta shi ko mai kyan ma ba abu ko abu mai amfani kake kalla a waya ba ba daidai bane ka yawaita amfani da ita ka gwada ka yi azumin waya yana daga cikin yadda za ka ba wa kanka discipline a kan waya musamman idan ka zama addicted waya don cuta ce kamar yadda na faɗa mu ka yi wa kanka azumin waya ka ce wuni guda da aka yi sallar asuba har sai an sha ruwa ba za ka buɗe datarka ba in akwai kira in ya shigo za ka ɗauka ta waya ɗe kam ba za ka yi ba musamman in babu wani abu da yake da alaƙa da aikinka ko kasuwancinka da zai fito wannan zai rage maka yadda za ka rabu da wannan addiction ɗin don kamar goro ne aiko yanzu wanda yake cin goro in yi awa biyar shida bai ci ba ba ba zai ci kansa yana ciwo ba ko ba haka ba ko kuma wanda ya saba da hayaki mai sigari ko to haka ne in ka zama addicted to amma idan ya saba ya haƙura ya jure wuni ɗaya wuni biyu wuni uku shikenan sai ga Allah ya taimake shi ya bari to haka shi ma addiction din waya ya zama cewa dole kai waya sai da ita zaka rayu sai tana kusa da kai duk bayan minti biyar minti goma sai ka buɗe wannan ba daidai ba ne hatta amsa waya ba lalle koyaushe ba sai an amsa ba ba lalle koyaushe wayar kawai sai an amsa ba akwai lokutan da ya kamata ka huta haka kuma kiran waya wasu mu ba wasu mutane ba su da fikihun kiran waya karfe shidan dare ka kira ni ba bashi kake bina ba alaga ka malam lafiya kalau ba abin da ya faru wala aka rawa kalla muna da yan tambaya ne ki da Allah ka dan yi hakuri ka kira zuwa sha ɗaya mana wani lokacin kuma sai karfe ɗaya da dare fa sai mutum ya kira ka karfe ɗayan dare in ka ɗauka menene wallahi malam fatawa ce haba alaga ta malam fatawa ko business za ku yi ya kamata ka tura sako akwai lokacin da kira za ka yi akwai lokacin da sako za ka tura akwai lokacin da kiran ma ba za ka yi ba sai ka tura sako a baka lokacin da ya kamata ka kira lokaci ne fa na privacy ka shari'ar musulunci ta tsara yadda kake da wannan privacy يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات كان دلوكتا قداؤك من قبل صلاة الفجر حين تدعون ثيابكم من الظهيرة من بعد صلاة العشاء وأن اللوكتا لوكتا لنا privacy ɗinka kada a shigar maka sai da izini to kowa ma bai kamata ka kira mutum ba bai kamata ka kira shi ba ko kuma lokacin sallah ko kai ba a wajen kake ba ya kamata ya zama za ka yi lissafi to yanzu wannan nan watakila yana ina to kuma ka zama mai bada usiri kada ka zama da ka kira ka bata lokaci wai na taba kiransa lokaci kaza bai dauka ba ya maka ne shi haba alaga ta malam ka san ainihin da yake ka sani ma ko ya gani wani lokacin MTN MTN Zen wane ne wane ne dinnan kamfanonin wayan nan sai su kira ma ta ringin wallahi ba kai ta kira ba so nawa zaka kira ai mister a tura wani baka sani ba ma ko ba shi ka kira ba ko kai wajen dangwala ka kira wani daban to mu zama masu ba da uzuri a wajen wayar kira ma ya zama muna amfani da ita a tsari kana da lokacin ɗauka kana da lokacin kuma da zaka kira mutane sai dai idan mutum shi ya baka wani zai baka lokaci ya ce bari shi zuwa sha biyu yi magana kaga yanzu da izinin sa za ka iya jira sai ka kira sha biyu ka kira shi wannan ba kai violating privacy shi ba so mu zama masu kula da waɗannan abubuwan kada ka zama kai koyaushe ba mai ba da uzuri ba ne a rayuwa ina ganin ya kamata da dakata ina ganin malam ibrahim yana kokarin rubuta wata ba sai ka rubuta ba insha Allah minti goma ya shiga wannan topic ne mai faɗi da abu ne da kullum yau da gobe muna amfani da shi da iya dan abin da na rayo na iya faɗa abin da muka faɗa na daidai Allah ka sami tarayya cikin lada kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
Allahumma khairan kura sada da kai kuma sa mu cikin da aka da kuma mu amfana lokacin da kuma ce bayan sun ma